نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاقتصاد في العبادة قال الله تعالى نعم وهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاقتصاد في العبادة wannan babi yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala na ayoyi na alkur'ani da kuma abubuwan da suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na hadisai waɗanda suke bayani akan abin da ya shafi al-itisad wato tsakaitawa fil ibadati a cikin bautar Allah subhanahu wata'ala wato yanda malam yake da kwai hikima wajen tasalsul na jero abuwabu na wannan littafin nashi za mu ga yana yin su ne daki-daki ɗaya yana bin ɗaya ala wajihi tasalsul ya gama bayani akan abin da ya shafi bayanu kasrati turuqil khair wato bayani game da abin da ya shafi yawan hanyoyi na alkhairai to dan kadda haka ya doke ka ka kwashi abin da ya maka yawa to shine kuma sai yayi babi akan idan za ka ɗauki ayyuka na addini na musulunci ka ɗauki daidai ƙarfinka gurgudan yadda za ka iya kadda ka kwashi da yawa idan aka ce al-iqtisad shine an yakuna al-insanu wasatan bainal ghuluwi wat tafriq shine ya zamanto mutum yana tsakatsakiya tsakankanin huce gona da iri da kuma sakaci da yawa wannan shine abin da ake cewa al-iqtisad to haka ya kamata a kowane aiki ya zamanto ka tsaya akan al-wasatiyya tsakatsakiya ba tare da ka huce gona da iri ba ba tare da kuma wato ka takaita ba kai inda Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama ubangiji subhanahu wata'ala yace daha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ubangiji subhanahu wata'ala yace daha wato ya ku jama'an larabawa waɗannan ayoyi na alƙur'ani da kuke gani da surori na alƙur'ani da kuke gani dukkaninsu an hauda su ne daga harufa na hija'iyya harufa na babbaƙu wanda kuma kalima ta larabci ga baki ɗaya an hauda ta ne daga harufa na babbaƙu idan har kuna ganin cewa alƙur'ani wani ne daga cikin bayan allah ya ƙirƙire shi to kuma ku zo da kwatamkacinsa wato shine abin da ɗaha yake nufi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma an zalna alaikal ƙur'ana litashiƙa ya Muhammad wato ba mu saukar da alƙur'ani ba a gare ka litashiƙa saboda ka tsiyata ya zama to ka shiga cikin wahala da kuma ƙaƙanika yi wato wannan ayar tana tabbatar mana da cewa alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya saukar da shi ne saboda ya arzuta ya rabauta ya shiga cikin gungu na jama'a waɗanda suke masu samun gajiyar alkhairi a wannan gida na duniya da kuma gida na lahira ma'ana ma an zalna alaikal ƙur'ana litashiqa bal litas'ada fi dunya wal akhirah wa tafuza wa taflaha Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu Taha din can wajen ƙarshe ƙarshe yace fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى أبنجي سبحانه وتعالى يتيم يريد الله بكم اليسر أبنجي سبحانه وتعالى ينا نفن واتوحلين سوكي دكو ولا يريد بكم الأسرة الله تبارك وتعالى بايا نفن سنني دكو dan haka shi yasa Allah subhanahu wataala ya halitta muku ku ajiye azumi a lokacin da kuke cikin rashin lafiya ko da kuna zaune a gari a gidajenku in dai ba ku da lafiya to ya halitta ku ajiye azumi sai ku lissafa adadin kwanakin da kuka sha bayan azumi na ramadan idan allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku lafiya sai ku azumce su hakanan kuma idan kuka yi bulaguro a cikin watan ramadan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta muku ku ajiye azumi saboda idan kuna cikin bulaguro wato akwai wani nau'i na azaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-safaru qita'atun min al-azab yamna'u ahadakum da'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil al-auda ila ahlihi aw kama qala alaihi salatu wassalam to dan haka wannan ayar tana nuni akan cewa ayyuka na addini na musulunci gabaki daya galibi yi tunanin cewa akwai tsanani a cikinsu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora akan bayi to ba wani abu wanda Allah ya dora wanda yake nufin ya tsananta wa bayi a kai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na'am
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمر الله حتى تمل hatta tama حتى تمل حتى تمل وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه ومها كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمر الله أي لا يقبض ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال ويعاملكم mu'amalat al-mal نعم معاملة المال.
mu'amalat al-mal معاملة المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عن عليكم hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin ummul mu'minin ummu abdullahi aishata radiyallahu ta'ala anha nana aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da khala alaiha wa inda hamra'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen nana Aisha radiyallahu anha sai ya tarar da wata mata a wajen nana Aisha suna fira. Ƙwala mana hadi, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa nana Aisha, ya Aish, wace ce wannan kuma wanda kuke fira da ita? Ƙwala ta hadihi fulanatu ta min salatiha. Nana Aisha ta ce, ya Rasulallahi, ai wannan wance ce. waɗansu daga cikin malamai suka ce ita ce na na haula'u bintu tuwaitin wance ce ta min salatiha tana gaya mun yadda take kwana tana sallah wato mace ce wanda take sawwama gawwama wato mace ce mai yawan kiyamun leli kwana take bata yi barci ba tana ibadar Allah subhanahu wa ta'ala ta kiyamun leli ɓalama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ahir wato maha wato wannan ismul fi'il ne abinda ake nufi da maha shine wato ukfuf wato kame daga wannan zance daina wannan zance yi mun shiru wato duk abinda ya zamanto idan kaga cewa fi'ili amri ba zai yi ka shigar mai da abin da ya shafi annun ba to wannan shine fi'il amri wal amru in lam yakul an-nun mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayya hal to ma tana daga cikin wato ismul fi'il manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa nana Aisha alaikum bima tudiqun yace Aisha da ke da almajiran naki wato ina umartar ku da ku ɗauki abin da za ku iya dawwama a kan shi abin da kuke da ikon dawwama a kan shi ki sani fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu ina rantsuwa da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kosa ba da zuba muku lada a cikin sikelinku na ayyukanku kyawawa hatta tamallu har sai kun kosa kun daina aikata ayyuka na alkhairai da kuke aikata su wa kana ahabbu dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi mafi soyuwar ibada zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce ibadar da mai ita ya dawwama a kanta duk ibadar da ka kwashe ta yau ka yi sai ka samu wani lokaci sannan ka yi to wannan ibadar Allah subhanahu wa ta'ala ba ita yake so ba ya fi son ka kwashi abin da za ka iya yi a kullum kullum komun kankantar shi wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so afdalul a'mali inda Allah adwamuha wa in qalla wato komun kadankin aiki da kake yi na alkhairi to yafi inda za ka dinga yin shi kullum kullum wato yafi wanda za ka kwasa wanda sai bayan wata ɗaya ko bayan kwana ashirin ko bayan kwana goma sannan za ka sake komawa ka yi shi inda za ka ɗauki raka'a biyu a kowane dare ka dinga yi ya fi a ce ka yi raka'a hamsin a yau idan ka yi wannan raka'a hamsin ɗin sai ka sha jini sai bayan kwana ashirin ko bayan kwana sha biyar ko bayan kwana goma sannan za ka sake wata hamsin ɗin ka dinga yin biyu kullum kullum saboda fa'innal mumbatta la arban qada'a wala zahran abda an gane ko to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ibadar da tafi soyuwa a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce ibadar da mai ita ya dawwama akanta duk aikin da wanda yake yin shi ya dawwama akan shi to wannan aikin ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko mun kankantar shi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa maha kalimatu nahayin wa zajirin wato da ya ce maha ahir kalma ce wanda take ta hani akan ci gaba da wannan zancen da kuma tsawatar da ita akan abin da ta faɗa wato abin da yake nufi shine yi mun shiru daina wannan zancen don baya da fa'ida wa ma'ana la ya mallullahu ma'anar ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kosawa Allah subhanahu wa ta'ala ba irin ɗan adam ba ne, ƙosawar Allah ba ɗaya take da ƙosawar ɗan adam ba. Idan aka ce ɗan adam ya ƙosa akan wannan aikin, in ma saboda gajiya, yana cikin yi, yau ya yi gobe ya yi jibiya ya ce, na ɗan dalili wannan aikin, ba tsayawa a huta ya ƙosa, ko kuma saboda kasala. Wannan shine inda ƙosawa take faruwa daga ɗan adam, in ma gajiya, in ma kasala. to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya korewa kan shi walaƙad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughubin wato sama da ƙasa waɗannan sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ce mun halitta su cikin gwargwadon kwanaki shida daga ranar lahadi zuwa ranar juma'a amma ba wata wahala da ta shafe mu to wannan yake nuni akan cewa ba wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala zai aikata wanda wahala za ta shafe shi akan shi an gane ko to ubangiji subhanahu wa ta'ala la yamallu baya kosa ai la yaqta'u thawabahu ankum baya yankewa zubar da sakamako zuba sakamakon shi a gare ku wa jazaa'a amalikum da kuma sakamakon ayyukanku na alkhairi da kuke aikatawa wa yu'amilukum mu'amalatal mali ya mu'amalance ku irin mu'amala ta mutumin da ya kosa da zuwa wajen shi da kake yi hatta tamallu har sai ku kun daina aikin da kuke yi na alkhairi fatatruku shine har sai kun kosa fatatruku kun daina aikin da kuke yi na alkhairi dan shi Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ubangiji subhanahu wata'ala baya canza ni'imar da yake zuba ta ga mutane har sai su waɗannan mutanen sun canza da'ar da suke yi ga Allah subhanahu wata'ala sun jirkita ta sun rikita ta da lalata to fayan bagi lakum yayi yayi kamaci a gare ku an ta'khudhu ma tutiquna dawama alaihi ku ɗoki abin da kuke da ikon dawwama a kan shi na ayyuka na alkhairai li ya duma thawabuhu lakum saboda sakamakon shi a gare ku ya dawwama wa fadluhu alaikum da kuma fadalar shi a kanku to haka ya kamata duk wani aiki da zaka kwasa to ka kashi wanda zaka iya yi saboda ibada tana da yawa ba za ka iya kamowa ko ina ba ka ce za ka iya yi a cikin wannan hadisi akwai fa'idodi da dama amma abin da ya kamata mu ɗauka daga ciki shine akwai halaccin ya kamata mutum duk wanda ya zo gurin iyalin shi namiji ne ko mai ce ya tambaya a kan shi an gane ko saboda manzan Allah lokacin da wannan matar ta fita ya tambaye na na Aisha wace ce wannan ko wanda ta zo ta wannan baya daga cikin tsegumi wanda za a ce ba ruwanka da shi saboda gidanka kai ka yi ta kokari akan ka kiyaye matarka ba tare da ta yi giba ba ba tare da ta ci naman wani ba to da haka waɗanda za su dinga shigowa wajenta daga cikin mata akwai buƙatar ka san kowace ce saboda wata za ka ji ana faɗinta ana kai wance ai mutum ne banza ce duk wanda take shiga gidan shi ai tana janyo mai matsala to kai kuma baka santa aida ba ko kuma akwai waɗanda ka sani asara ne lil fitina daga cikin mata akwai waɗanda suke tayar da fitina in dai za su shiga gidanka to kai kuma za su sama maka wata matsala wanda da baka san da ita ba za su haifar da wata matsala to wannan shine attafaqud wato bibiyar hali na iyali duk wanda za ta shiga gidan za ta shiga gurin su ka tambaya wace ce wannan ta ce maka ai wance ce dirwa ne a to ita ce wance dirwa ne to shikenan in lafiya kalau ne baka da matsala da ita amma in akwai matsala sai ka ce to daga yau karki sake bata karki sake mata hudar huska ballanta na harki mata ta tabarma eh da ta tabarma da ta huska duka karki mata in ta shigo gidan wannan karki ba ta damar zama kawai kamar a tsaye in gaisa za ku yi ku gaisa amma karki sake kar ta sake zama anan saboda ka san yanayinta ka san halinta ita ba a sa ta ba a hana ta haka take da mai gidanta irin lauraci to shikenan sai ka gyara zama a gidanka to amma in dai baka yi haka nan ba ya zama to kai ba ruwanka a kullum wanda za su shigo gidanka ba ruwanka kawayenta ne shikenan ina ga mina da raka mata tsaye gumi in tambaye ta ni in na huto cikin gari wa take tambaya ta mene me aka yi ba haka bane saboda Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu u anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara dama abinda Allah ta'ala ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatul ula kenan yanzu waɗanda suke zaune a gidansu mata idan suna zaune a gidansu in dai ba wata ta share kafa ba ta kawo ta tsegumin wata ba yanda za a yi ta sa abin da yake gudana a titi lokacin da wata ta kwaso wani labarin ta na ƙarya da na gaskiya na kaza na kaza ta zo ta gaya mata a cikin gida to ita ma ta yi tarayya da ita cikin me cikin laifin da ta je ta kwaso to da haka sai mu yi kokari wajen wannan na'am
وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن أين نحن من رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
akwai wawun go? waƙadu gushira lahu na'am وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر na'am قال أحدهم أنا فأصوم الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر Mm.
وقال الآخر وأنا أعتزل النساء Mm.
فلا أتزوج أبدا Mm.
فجاء رسول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم kala sa shi وقال Mm.
أنتم الذين قلتم كذا وكذا na'am أما أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له Mm.
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء Mm.
فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه na'am hadisi na gaba daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi نعم.
Anas ɗan Malik ya ce, Ja'a thalathatu rahadin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu Alaihi wasallam. Waɗansu gungu na jama'a na sahabbai guda uku sun yi guruf, sun zo gidajen iyalin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama. Daga cikin waɗannan jama'ar akwai Aliyu bin Abi Talib, sirikin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. sannan kuma akwai abdullahi ibn amr ibn al-as ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai Uthman ibn Maz'un waɗannan gungu na jama'a daga cikin sahabbai guda uku sun zo su gidajen iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da suka zo abinda suka yi wa iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya shine tambayar matan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne suka yi dangane da ibadar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yi a cikin gida idan ya shigo saboda dama ayyuka na ma'aiki alaihi salatu wassalamu kashi biyu ne imma wanda yake yin su a zahiri a fadar shi a masallaci a kasuwa imma kuma wanda yake yin su a cikin gida wanda yake yi a cikin gida imma iyalinsa ne za su ganshi yana yi imma waɗanda suke yi mai hidima ne irin su Anas irin su Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda da su to shikenan su kuma sahabbai saboda a kullum suna son alkhairi suna bibiyar lawalin ma'aiki alaihi salatu wassalam wato dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake aikatawa na alkhairi suna kokari su ma su kwainata su ga sun aikata ibadar da manzon Allah yake yi cikin dare wannan mutum ba zai zo shi ba sahabi da girman shi aka zo ya kwana a gidan annabi to ya za a iya samo wannan ibadar da annabi yake yi cikin dare shine in ma dai ta hanyar tambayar matan ma'aiki alaihi salatu wassalamu in ma ta hanyar tambayar yara na gida annabi irin su Anas irin su irin su Abdullahi dan Musul wanda suke shige da huci irin su wato Huzaifa ibn al-Yaman da sauransu an gane ko falamma ukhbiru ka annahum taqalluha to lokacin da aka ba su labari iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka ba su labari suka ce to ga abin da ma'aiki yake yi a cikin dare yana kaza yana kaza yana kwanta yayi barci ya tashi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka annahum taqalluha kai ka ce su waɗannan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato sun karanta ibadar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yi a cikin dare suka ce wannan ibadar ai wannan ko mu a cikin mu ya ku bayi ma ai za su iya yin ta mu ko mun zo ne dan mu ji mu ƙara zaginewa damtse akan abin da muke yi a baya shikenan kowa ya ce to zai ɗoka wa kanshi alƙawali zai yi wa kanshi alwashi na ibada wanda take ƙaƙƙarfa suka ce aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar suka ce ina mu ina hada kanmu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama in ban da ma mu ina mu ina manzo Allah sallama wa qad gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar alhali haqiqa an gafarta wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam abin da ya gabata na laifinsa da kuma abin da ya jinkirta ina mu ina shi hal mu hada kanmu da shi mutumin da yake da kai kat yake da tabbas a wajen Allah shi an gafarta mishi mu za mu zo mu hada kanmu da shi dan baba da rai irin da yanda zaka ce wani ai shi dan baba da rai ne ina mu ina shi ya raka barci har ƙarfe goma mu kuma mu ce mu biya shi mai barci har ƙarfe goma an gane ko ya zaka ce to ina mu ina ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai dukkan abin da ya gabata na laifinsa da abin da ya jinkirta Allah ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma alayka wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima to shikenan qala ahaduhum daya daga cikinsu sai ya ce wa sai ya ce wa kanshi wato ya doka wa kanshi alwashin cewa yace amma ana fa usallil layla abadan yace ni dai kam yanzu na doka wa kaina a kowane dare zan kwana ina kiyamun laili matukar rayuwata shine abadan ma'ana ma ishtu matukar rayuwata zan ci gaba da kiyamun laili kowane dare zan dinga raya shi da ibada ba tare da na kwanta na yi barci ba ko da na minti biyar ɗaya daga cikin su haka ya faɗa wannan ruwayar bukhari ce wa ƙalal akhar ɗaya daga cikin su ya ce wa ana asumu dahara wala ufdiru ya ce ni kuma zan dinga yin azumi tsawon zamani na gabaki ɗaya ba zan ajiye azumi ba a kowace rana matukar wannan ranar ba a yi hane game da azumtar ta ba to ne kuma zan dinga azumce ta a kullum kullum kawai duk wuni na Allah ni kuma kawai da azumi a bakina ko tambaya karkai wannan da ana fa usallin laila abadan da asumu dahara wala ufudur wannan duka riwaya ce ta Imam Bukhari Muslim bai kawo ta ba wa qala al-akhar wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abadan daya shi kuma yace to ne kuma a'tazilu an-nisaa zan kaurace wa mata ba ni ba mu'amala da mata fala atazawwaju abadan ba zan yi aure hal abada ba saboda sai mutum ya yi aure ne zai san jin daɗi da iyali zai san jin daɗin 'ya'ya da sauransu to ni ba zai ba na yi watsi da wannan to wannan an ittifaki wajen bukhari da muslim kowa ya fitar da wannan wato fa'ana a ata zilun nisa fala ta zawwaju abadan al-imamul bukhari ya fitar da abubuwa guda biyu wanda muslim bai fitar da su ba shine wannan wanda muka karanta abubuwan biyu da muslim ya fitar da su wanda imamul bukhari bai kawo su ba shine wa qala ba'dhum la akulu lahama abadan shashe daga cikinsu ya ce ni kuma na haramta cin nama har abada ba zan ci nama ba nama dai in ci tsire ko in ci balangu ko in ci kaza ko in ci zabuwa ba zan ci ba har abada an gane ku ɗayan kuma ya ce la'anamu ala firashin barci akan shin huda dai mai tafshi na ƙare kawai kullum akan ƙasa zan dinga yin barci na wato wannan kowanne daga cikinsu dai ya nuna zuhudu duk abin da yake na moriya ne na jin daɗi a nan duniya ya ce to ya yi watsi da shi to haka sahabai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suke in wannan guruf ɗin ta tafi wajen matan ma'aiki suka tambaye ta kaza kaza kaza kaza to allo bayan waɗansu 'yan kwanaki waɗansu daga cikin guruf na sahabai za su yi garzaya su tafi wajen ɗaya daga cikin mata annabi su tambaye ta akwai athar na yahya ibn al-khazzar wanda yana cikin musnad na al-imam ahmad haka al-imam abul qasim at-tabarani ya kawo shi cikin littafin sa al-mu'jam wato yahya ibn al-khazzar yace dakhala nasun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallama ala ummi salamata radiyallahu anha فقالوا يا أم المؤمنين حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كان سره وعلانيته سواء قالت ثم ندمت فقلت أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال أحسنت قاتو وأن أثرنا يحيى بن الخزار ya ce waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun shiga wajen mahaifiyar mumine ita ce na na ummu salama sun shiga wajenta suka ce mata ya ummal mu'minin ba mu labari dangane da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin shi a ɓoye idan yana gidanki ummu salama ta ce to ma'aiki alaihi salatu wassalamu aikin da yake yi a heli ibadar da yake a heli irin ta ce yake a cikin gida idan ya shigo ba wani bambanci tsakankaninsu shi kenan na ummu salama ta ce sai na yi nadama kan abin da na faɗa na ce na yaɗa sirrin manzan Allah na tona manzan Allah asiri shi kenan da manzan Allah ya shigo sai ta gaya mishi ta ce to gashi gashi wa waɗansu daga cikin sahabbanka sun zo su sun mun tambaya amma kuma ga yadda na ce musu manzan Allah ya ce ahsanti kin kyautata kin yi daidai da kika ba su labarin abin da kika sani a tattare da ni to shine anan su ma waɗannan da suka garzaya suka tafi aka ba su wannan labarin to bayan sun faɗa haka to sai labarin ya isa kunnen manzon Allah faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ilaihim sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wajensu faqal ya ce da su an tumulladina kultum kaza wa kaza ya ce yanzu ku ne kuka ce kaza da kaza kuka ɗoka kanku alwashin wato ɗaya daga cikinku ya ce ba zai ci nama ba ba shi ba cin nama ɗaya ya ce shi kuma ba zai yi wuni ba yana cin abinci kullum kawai azumi zai dinga yi ɗaya daga cikinku ya ce zai kwana yana ƙiyamun leli ɗaya ya ce ba zai yi barci a kan shuhuɗa ɗaya ya ce kaza ɗaya ya ce kaza sai ce ƙwarai ya rasu da mun faɗa haka amma kuma ba mu yi nufin komai ba face dai alkhairi manzo Allah ya ce amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu yace amma wallahi to ku saurara ku ji tabbas ina rantsuwa da Allah lalle ni na fi ku tsoron Allah inda ya har hakan din da za ku yi saboda tsoron Allah ne ko to ni na fi ku tsoron Allah ai kun sani ko wa atqakum lahu kuma na fi ku kiyayewa dokoki na Allah a asirce ko a bayyana duka na fi ku yace lakin ni asumu wa ufdir sai dai cewa ni ina yin azumi a waɗansu kwanaki wa ufdiru ina ajjewa azumi a waɗansu kwanaki nana Aisha radiyallahu anha take cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yasumu hatta naqula la yufdir wa yufdiru hatta naqula la yasum wato hadisi yana cikin sahihain tace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana azumi har mu ce ba zai ajiye azumi ba idan ya ajiye azumi yana ciye-ciyensa har mu ce baya azumi wa ma ra'aituhu akthar siyamun minhu fi sha'bana mun taba ganin shi yayi azumi da yawa ba a cikin wata kamar azumin da yake a cikin watan sha'bana amma duk da haka kuma baya azumcewa watan sha'bana dukansa wannan wanda ya huta na kwanan baya kenan wa usalli wa arqud ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wa usalli ina yin sallah a wani kaso na dare wa arqudu ina kwantawa in huta in yi barci a wani kaso na dare wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu an rawaito wato yana barci a farkon dare ya tashi ƙarshen dare ya raya shi a ƙarshen rayuwarsa kenan amma a farko farkon rayuwarsa da kowane lokaci manzo Allah ya yi wutiri kamar yadda na Aisha radiyallahu anha ta faɗa wa tazawwajun nisaa nana Aisha radiyallahu anha ta ce kuma ina mazala ce wa atazawwajun nisa kuma ina auren mata wato ni wato ina da kwai mataye ba mutum bane wanda yake watsi da auren mata mazala ce famar rajiba an sunnati falaysa minni dukkan wanda yake kyamar wato hanyar da nake kai dukkan wanda yake ganin cewa abin da nake kan shi abin kyama ne a wajen shi to sani falaysa minni wannan baya daga gare ni baya daga cikin mu wannan hadithi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wato za mu ga cewa a cikin wannan hadithi wato ya tara abubuwa da yawa wajen abin da ya shafi yadda sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suke da kokari na ibada da kuma waɗansu daga cikin ibadodin ma su dinga ganin su kaɗan ne ba wasu na lafiya kawai alhamdulillah da masha Allah na wani ne na'am yawwa an gane ko to wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na'am
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هلك المتنبئون قالها ثلاثا رواه مسلم المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد hadisi na gaba daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi dan mas'ud ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce halakal mutanaddi'un masu huce gona da iri sun hallaka waɗanda suke zurfafawa a cikin addini suke kwasar abin da ya fi ƙarfinsu to sun hallaka halakal mutanaddi'un masu huce gona da iri sun hallaka halakal mutanaddi'un masu huce gona da iri sun hallaka qala ha salasan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan jumla ta halakal mutanaddi'una sau uku wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito shi al-mutanaddi'un abinda ake nufi da al-mutanaddi'un sune al-muta'ammiquna waɗanda suke zurfafawa a cikin addini wanda suke ganin cewa kowa sakaci yake a addini su kadai ne yan tsirari wanda ba su wuce kilge ba wanda suke riko da addini da gaske suna ganin cewa kowa yana wa addini rikon sakainar kashi almushaddiduna waɗanda suke tsanantawa masu matsewa lamba fi ghairi maudu'i tashdid ba a gurin da ya dace a ce sun matse lamba ba to waɗannan su ne almutanaddi'una to kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya gaya wannan mata wanda ta zo wajen na na aisha radiyallahu anha lokacin da ta ce tana kwana tana sallah ba ta barci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan abin da ta kwasa ya fi karfinta saboda in tana yarinya take wannan to idan ta manyanta ba za ta iya yi ba ga Abdullahi dan Amr ibn al-As ai abin da ya kwasa wa kanshi shi Abdullahi dan Amr ibn al-As shine yayi wa kanshi alwashi mahaifin shi amur ibn al'as ya aura mai diya yar babban gida diya kyakkyawa amma abdullahi baya zuwa wajenta a kwambi ya je ta kawo kukan shi wajen baban shi ta ce kai neman rajulu abdullahi madalla da maɗanka abdullahi mutum ne wanda bai taɓa kwanta a kan hudar mu ba ya zo ya gaya wa annabi to ga yanda halin da ake ciki fa tun da wuri ya yi wa wato tufkar hanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayo abdullahi ya ce ukhbiran nabi sallama anni asumu wala ufdiru wa aqumu layla wala anamu yace fa imma arsala ilayya wa imma laqitu amma ya ce yana kire na to a wata ruwa da ta yi wa amurin ya ce yana kiran shi in kun haɗu da abdullahi ka ce ina kiran shi saboda abdullahi abokin hira ne na manzan Allah irin kamar jika ne da kaka an gane ku to da ya zo ya ce fa alƙaitu lahu sadatan sai na kawo mai fulo na ce ya zauna a kan shi sai ce a ba fulo bai kashi ya zauna ya ce a ƙas zai zauna ya zauna a kan ƙas shi ma abdullahi ya zauna a ƙasa ya ce wasaratu lisaratu bai ni wa bai nahu za mu tarra hadisi yana da kwai dan sahu amma akwai waɗansu kalima cikin wanda babu su ana an gane to shine duk wanda ya takura wa kanshi ya ɗora wa kanshi abin da ya fi ƙarfin shi to daga ƙarshe shi kuma sai ya yi nadama sai ya ce dama bai kwashi wannan abin ba saboda abdullahi dan amr ibn al-as din yanda yake jin shi da ibada daga ƙarshe sai da ya ce ya laita ne ɗabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi a kowane wata ka dinga yin azumi na kwana uku ya ci haba ya rasulullahi ya ce ya ba abdullahi ba abdullahi ne zaka bi zancen azumi uku raka a wata ya ce to ka dinga yin azumi biyu ka dinga yin azumi goma a kowane wata shine ka yi azumi yau ka ajiye azumi litinin da talata ka yi azumi laraba ka ajiye azumi alhamis da juma'a ka yi azumi asabar ka ajiye sudu ladi litinin ka yi azumi talata shine ka yi azumi yau ka ajiye kwana biyu ka yi azumi yau ka ajiye kwana biyu sum yawman wa afdir yawmain ya ce ka ya rasulullahi ce wannan ba mun kaɗan gaskiya a ce sai a kwana uku zai azumi ɗaya ce abin yayi kaɗan ya ce to sum yawman wa afdir yawman fa zaka saumu nabiyillahi daud alaihi salatu wassalam wa kana a'badan nasi ya ce ya rasulullahi kaifa li bi hadhihi wani iri ne azumin annabi dawud ya ce mishi kane su mu yawman wa yufudur yawman wala ya shirru idza laqa ce ya rasulullahi inni udiku afdala min zalik yanda nake ji na yafi haka na wala ce la afdala min zalik inda ya sama kake nema da hadisin da da azumin annabi dawud babu sama da shi a cikin azumi na nafila ba wani azumi wanda yake na nafila mai gamsarwa na ibada kamar na annabi dawud wato shi yasa manzo Allah idan ya amince shi yake cewa kana a abadan nas ko a abadal bashar kamar yadda yake cikin wato sunan tirmizi na'am a sunan sunan nasa'i na'am an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala inna ad-din yusra wa lan yushadda ad-din illa ghalabahu فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة رواه البخاري وفي رواية له سددوا وقاربوا وقضوا ورو... نعم وروحوا وشيء من الدرجة القصد القصد القصد تبلغ قوله الدين هو مرفوع على من على من لم ما لم يسم فاعله ما لم يسمى ما لم يسمى نعم فاعله وروي منصوبة وروي لن يشاد الدين أحد فقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه أي غلبه الدين وأجل ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه والغدوة سيو أول النهار نعم والروحة آخر النهار والدرجة آخر الليل وهذه استعارة نعم ما شاء الله وهذا استعارة وتمثيل وهذا استعارة وتمثيل نعم وهذا استعارة وتمثيل ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستردون العبادة ولا تسأموا وتبلغون مقصودكم نعم ولا تسأمون نعم وتبلغون مقصودكم كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعبه والله أعلم نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثي نقب أتكم ونن بابي shine hadisin abu huraira abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce inna dina yusrun wato haƙiƙa addini na musulunci yusrun addini ne wanda yake sassauƙa wato addini ne wanda yake cike da sauƙi ba wani tsanani a cikinsa walan dinu illa galabahu wato ba wani wanda zai takura wa addini zai matse wa addini lamba face sai addini na musulunci ya ci galaba a kai shi ba za a takura wa addini ba face sai addini ya ci galaba akan wanda ya takura mashi fasaddidu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce a kullum idan za ku yi aiki ku yi ƙoƙari ku ga kun aikata aiki akan fuska ta daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ku yi ƙoƙari ilzamus sadada fi umuriku ku lazumci daidai a cikin al'amuran ku gabaki ɗaya wa ƙaribu au ƙaribu ma'ana wawu ɗin nan bi ma'ana auni wa ƙaribu idan kuma ba za ku iya lazumtar daidai ba ɗari bisa ɗari to ya zamanto kun kusanci daidai din fatashabbahu in lam takunu mithlahu wa abshiru sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace idan kuka aikata aiki akan fuska ta daidai ko kuka yi kusa da daidai din to ku yi albashir cewa za ku samu lada wanda yake mai yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan aiki din da kuka aikata na alkhairi wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa shay'in min ad-dulja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku nemi taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya cimma muku gurin ku na nan duniya da kuma na lahira bil ghadwati ta hanyar sammako war rauhati da kuma yammaci wa shay'in min ad-dulja da kuma wani kaso na sauran ragowar duhun dare wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce wasa'inu bil ghadwati war rauha malamai suka ce saboda daga cikin salloli akwai sallolin da ake ce da su sallar safe da kuma sallar yamma wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ita ce akwai salatu subhi akwai kuma salatu asr wanda waɗannan sallolin guda biyu suna da kai fadaloli da yawa wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadithin jarir ibn abdullahi bajali Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce haƙiƙa kunna inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa nazara ila alqamari laylatan ya anil badara fa qala innakum satarawna rabbakum wa li muslimin fi riwayatin innakum satu'raduna ala rabbikum wa tarawnahu wa lahu ma kama tarawna hadha alqamara la tudammuna في على رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ولمسلم ثم قرأ جرير بن عبد الله البجلي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها akwai hadisi na Abu Huraira wanda shi ma yana cikin sahihain ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar fayajtami'una fi salati al fajr wa salati al asr fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fayaqulun ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun da hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda shi ma yana cikin sahihain manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man sallal bardaini dakhala aljanna albardaini shine alfajaru alfajru wal asr da kuma hadithun umara ibn ru'aiba wanda shi kuma yana cikin sahihu muslim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce lan yalijan nara rajulun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha to shine anan ma'aike alaihi salatu wassalamu yace ista'inu bil ghadwati war rauha wato ku nemi taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya cimma muku gurinku na nan duniya da kuma lahira ta hanyar yin sammako wajen ibada da kuma yin sammako da yamma ku tafi ku yi ibada wato ya tabbata cikin sahihu muslim da kuma musnad na al-imamu ahmad hadithun jundubun abdullah al-bajali wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ce man salla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatin lahi fala yatlubannakum Allahu min dhimmatihi bi shay'in fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi shay'in yudrikuhu thumma yakubuhu ala wajhihi fi nari jahannam da waɗansu daga cikin hadisai wanda suke magana akan wato fadala ta sallar asubahi da kuma sallar la'asar wa shay'in min ad-dulja da kuma wani kaso na sauran ragowar duhun dare wato shi kuma saboda sauran ragowar dare wato lokaci ne wanda yake mai albarka idan kiyamun laila zaka yi kayi a wannan lokacin tafi shiga idan addu'a zaka yi kayi a wannan lokacin tafi shiga saboda hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأوطيه ومن يستغفرني فأغفر له wato da kuma waɗansu daga cikin hadisai wanda suke magana akan cewa mutumin da ya kwana yana barci bai tashi ba a ƙarshen dare mazala ce wannan mutum ne wanda shaidan ya mai bauli a kunnen shi za ka rajulun bala shaidanu fi uzuni hadisu abdullahi dan mas'ud wani hadisu bukhari ya rawaito shi wafi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta al'imamul bukhari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce saddidu wa ƙaribu wa gudu wa ruhu wa shai'un minar durja haka da go? manzan Allah ya ce saddidu wato ku lazimci daidai a cikin al'amuran wa ƙaribu ko kuma ku tsakaita ku kusanta daidai idan halba za ku lazimta ba ɗari bisa ɗari waghdu ku yi sammako wa ruhu ku yi yammaci wajen aikata ibada wa shay'un min ad-dulja da kuma wani kaso na sauran ragowar duhun dare al-qasd al-qasda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku lazimci tsakaitawa a cikin al'amuranku al-qasda ku lazimci tsakaitawa a cikin al'amuranku tabulugu za ku cimma burinku za ku isa inda kuke so faɗan shi da ya ce addinu ma'ana walan yushadda dinu illa ghalabahu huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'ilu wato bil bina'il majhuli ne wato addinu anan na ibul fa'il ne lan yushadda sai zaman to fi'ili ne wanda yake majhuli ma'ana lan yushadda dinu ba za a matsewa addini lamba ba ba za a takura wa addini lamba ba illa galaba hufa ce sai addini ya ci nasara akan waɗanda suka takura mai din suka matse mai lamba din warwuya mansuban an rawaito shi mansub lam yushaddadina illa ghalabahu da dai ba wani da zai takura wa addini shine yace warwuya lam yushaddadina ahadun ba wani ɗaya daga cikin bayin Allah da zai takura wa addini ya matse mai lamba face sai addini na musulunci ya yi nasara a kan shi wa ƙauluhu illa galabahu ai galabahu din addinin ya ci nasara a kan shi wa ajaza zalikal mushaddu an muqawamati din li kasrati duru'i zalikal mushaddu wato wannan mai tsanantawa sai ya gajiya an muqawamati din daga yin kokuwa da addini li kasrati duru'ihi saboda yawan hanyoyi na alkhairi saboda yawan hanyoyi na alkhairi walghadwatu abinda ake nufi da alghadwa shine sairu awwalin nahar yin tafiya a farkon yini warrauha shi kuma abinda ake nufi da arrauha shine akhirun nahar ma'ana sairu akhirin nahar tafiya a ƙarshen yini wadulja shi kuma shine sairu akhirin layl tafiya a ƙarshen dare wato kaga wannan duk waɗanda suke tafiya a sama abun hawa sun san wannan shine lokacin tafiya a cikin daji da dare ƙarshen dare bayan mutum ya kwanta ya huta idan ya tashi inna nashi atal laili hiya ashaddu wada'an wa aqwamu qila in qiyamul laili kake so kai zaka fi samun nutsuwa in karatu kake so kai zaka fi samun nutsuwa in tafiya kake so kai zaka ci tazara mai tsawo kafin dabbar ka ta gaji kafin rana ta hutu sai kuma bayan sallar asubahi wannan lokacin shi ma ana tafiya a yi ta tafiya kamar yadda hadisin abu qatada wanda yana cikin sayar bukhari ya nuna manzo Allah sallama ya kasance idan nama idan kana fi idan kana fi safari fa na fa arrasa bilailin yatlaja an yaminihi wato idan zai lindimi a ƙarshen dare to yana kwantawa a zai lindimi a dare yana kwanta a bangaren shi na dama amma idan a ƙarshen dare ne zai yi rirrimi to yana irin ringe shi wanda dattijawa suke yi a cikin masallaci bayan magariba yawwa an gane ku wa hadha isti'aratun wa tamthil wato wannan isti'ara ce wato waɗannan kalmomin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aro su sannan kuma ya buga misali ne da su ga dukkan wanda yake so ya ci nasara a cikin al'amarin shi ma'anar abin da hadisin yake nufi shine ista'inu ala ta'atillahi bil a'mal fi waqti nishatikum ku nemi taimako akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ayyuka na gargaru a lokacin da kuke da karshashi a lokacin da gajiya bata same ku ba a lokacin da kuna cikin wato san aikin wannan na alkhairi wa faraji qulubikum da kuma a lokacin da zukatanku suke yamti ba komai a cikinsu na shagulgulla bi haithu tastalizuna al-ibada ta yanda za ku ji daɗin wannan ibadar da kuke yi wala tas'amuna ba za ku kosa ba wa tablughuna maqsurakum kuma za ku kai inda kuke nufi din ku kai kama annal musafir al-hadiq kaman yanda haƙiƙa dan bulaguro mai bulaguro wanda yake ƙwararre wanda ya san bulaguro yasiru fi hadhihi al-awqat yana yin tafiya ne a cikin waɗannan lokutan wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairihi kuma yana hutawa shi da dabbarsa inda ba a cikin waɗannan lokutan bane rana idan ta daga to sai ya kwanta ya huta da shi da dabbarsa sai kuma san himar ya ci ya sauka hakanan kuma farkon dare hallo sai ya kwanta ya huta a ƙarshen dare kuma ya tashi man khafa adlaja wa man adlaja balagar manzil ala inna sil'atallahi ghaliya inna sil'atallahi aljanna hadithun abu huraira wanda yana cikin tirmidhi faisulul maqsuda bi ghairi ta'abin sai ya sadu zuwa ga abin da yake nufi ba tare da ya ci wahala ba to za mu kwana nan ko kuma mu kara na'am wallahu a'lamu Allah shine masani mu kara gudan nan
na'am wa anas radiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-masjid فإذا حبل ممدود بين الثالثين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوه سل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليخرج متفق عليه نعم hadisi na gaba daga anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi anas dan malik ya ce da khalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam almasjid ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo cikin masallaci da ya shigo cikin masallaci fa'iza hablun mamdudun baina sariyataini sai ga wata igiya wanda an ɗaura ta baina sariyataini wato tsakankanin gimshiƙai guda biyu na masallaci an kulla ta tsakankanin gimshiƙai guda biyu daga can an janyo ta an kata wannan gimshiƙin an kulla manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo ya ce to wane ne yake wanke kuma zai yi shanya a cikin masallaci shine qalu fa qala ma hadha mazala ce wannan ko menene igiyar nan da aka kulla me amfanin ta qalu hadha hablul li zainab suka ce ya rasulallah ya ai wannan wato igiyar na na zainabu ce matar shi kenan na na zainabu bintu jahshin suka ce igiyar na na zainabu ce fa idza fatarat ta'allaqat bihi wato idan ta ji barci idan kasala ta kama ta ta'allaqat bihi sai ta rataye da shi ta dinga irin lilo da shi saboda ya zamanto ta samu nishaɗi cikin ci gaba da ibadata an gane ko فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce ku tsinka ta ku cire ta ku kunce wannan igiya din li yusalli ahadukum nashab na la eh wannan riwayar bukhari kadai shine ya kawo la din nan fa qala walil bukhari la wa lahumu hulluhu li yusalli ahadukum nashatahu ana bai kama na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a wannan abun bai dace ba hulluhu ku tsinka shi ku cire shi liyusalli ahadukum nashatahu kowane ɗaya daga cikin ku yayi sallah a lokacin da yake da kai karshashi a lokacin da yake jin daɗin ibadar amma fa idza fatara idan yaji kasala a jikin shi yaji ibadar ta ishe shi ya gaji to faliyar qud ya kwanta ya huta hal ya matsi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wato wannan shi ma yana nuni akan cewa kowace ibada idan za ka yi ka kashi gwargwadon yadda za ka iya yi kalka kwashi gwargwadon yadda za ka sa ibadar ta fita daga ranka wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk